lisanul hali suna masu cewa wato kusa suna masu cewa dana nan rahilu lallai tafiya ta, ta kusa alawa fazi wato nan gaba kaɗan tafiya ta kusa ko maraita wato zama marayu ya kusa mana jailaha mun jahilce wannan lamari na tafiya lahira ka allam naktabirha wato kaman ban taba samun labarin ta ba ko kuma kaman ban wato taba jarraba ta muka gani ba ala naqdil ududi wato nan akwai magana biyu ana shi yasa nake na sake dawowa baya jahilla ha mujja ita lamarin duniyar nan ka ko kuma ita duniyar ka allam naktabirha ma'ana kaman ba mu taba testa ta ba ikhtibar an gane nan yana iya daukan fuska biyu nan da rodin nan ya zama namu ne ko kuma na titin duniya duniya tana ba ta cika kawai ko ta ma shigo shigo ba zurfi kana ganin komi yana tafiya dai bita dai ba mamaki kan ajiye wani wuri za ka ga ta warware ma alkawari ta ma haka haka haka haka ka shigo daga ba wuf sai ta kwaye sai ta ma aikin da baka tsammani to naqdil uhudin nan zai iya daukar namu mu warware alkawari mun ki wato mun dunduma cikin lamarin duniya mun jahilci lamarin ta kamar ba mu da labarin yadda take ko kuma kamar ba mu taba tista ta muka ga yadda wato lamarin da yake take wulakanta mutane ba ala naqdil uhudi a bisa warware alkawarin ta ita zai iya daukar ita duniyar ba ta da alkawari an gane bila da jazi ba tare da cikawa ba da alkawari tana warware alkawari ba tare da cikawa ko kuma mu din mu bar mu tsunduma cikin harkar duniya mu daina cika alkawari mu wato muna warware alkawari ba tare da cikawa ba duk dai yana dauka tanabbah yace ka fa fadaka inna ashiqaha ka sani wanda yake wato bege na duniya ya ishu zai rayu ya ishu zai rayu ku rike wannan ba tun daga yanzu kar ku je ku zama irin guni ya zo bai gane wannan ya ishu da ya ashu ya je buga kwaba wannan sarfu ne ka'ida ne sarfu sarfiya ya ishu fa'ilun يعيش فعيل an gane ala wasu fa'ilu to in baka gane wannan batun daga yanzu da safe to za ka je ka kwata gaba dan ka je ka ga ya'ishu ka ga ya'ashu sai ka dauka abu ne an zo tuka shi an gane bayani ya'ishu samaku fil bihari kifaye suna rayuwa ne a cikin kogi ko koguna ruwa to in aka zo wani wuri sai ka ji yace wa man yashu wa man yashu in an in za a duka wato wannan ba wa man yashu ake cewa ba don cewa wa man yashu to ba wannan ake nufi ba in an tuka shi a cikin aiki ana rufe dundumi wanda ya rufe idonsa an gane amma in wannan ake nufi na rai na rayuwa to ba man yashu ake cewa ba wa man ya ish an gane wa man ya ish wanda duk ya rayu argumi da ya zo ya ga wa man ya'ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai ya dauka wannan ne na rayuwa ne sai ce duk wanda ya rayu a bisa wato barin hukuncin mai rahama wa ya kai masa rauni da zai iya cewa zikiri ba saboda faɗin shi da saboda gabansa da zikiri wai kar ya ce ma wanda ya rayu akan barin zikiri a'a wai akan bari hukuncin mai rahama wai yanzu ina ko mahaukaci da ya san fassarar nan ba ta yi ba tsabar kuma ba wai bai sani ba ba kai ta dauka wai bai sani ba ne je kuma ya shi an zikirin ramani ya ashu shine kwaba amma can kam ya sani sarrai ala basiratin yayi saboda ya kaucar da hankalin masu biye tsawai wai wanda ya rayu a kan barin hukuncin mai rahama an zikirin lai wai wai hukuncin mai rahama wai ka duba fasarar sarauta aka yi bada tsabar cikanci to an lura da nan gurin wallahi wuri wurare ne mabadi'at waɗanda in baka kula da su ba za ka je kai kwaba a gaba can wurin fassara qur'ani ko hadisi inda ka ga wa man ya'shu to wanda ya dindimi ne wa man ya'ish wanda ya rayu wanda a rayuwarsa kaza to shine dai a tabbata a lura da wani inna ashiqaha tanabbah ka fada ka ba ya kai dan uwa kaga sama yace ma menene an sinatil karago ya gafilu ko tanabbah an sinatil kara ya gafilu ka fada ka daga gengedin nan na bacci ya kai rafkanin ne inna ashiqaha ka sani wanda yake wato bege na duniya shi ba abin da ke bege ya samu sai duniya to ya ishu zai rayu ala qawli tahawuni bisa tsawon wulakantuwa tsawon wulakantuwa wanne fazi da rashin tuba da rashin tuba in ta aure shi dai haka zai ba zai damu da ya tuba ba kai kake damuwa da kayi laifi da ka tuba walam na'lam bi an la nubisa fiha ba mu sani ba cewa fa babu gun zama a duniyar nan ba ba guri ne na gurin zama ba fa a'a daru mamarrin ne ba daru makarrin ba in ji maki duniya wuri ne da za a bi a wuce ba wuri ne na zama ba duk wanda ya dauka duniya wurin zama ne to yaro ya shiga uku wa hal tumhal haqiqatu bil majazi yanzu ana iya share hakika da majazi ma'ana gaskiya a share wato a share ta da ƙarya zai yi abin da ke tabbas a share shi abin da bai da tabbas mana duniya ka ajiye ta ka ajiye lahira ka dauki duniya ba zai yi ba in kana da hankali ka wala taghtarra fi dunya bi far'in wala tafrij ghayr al-ijtihad wala taghtarra karka rudu fa fi dunya cikin duniyar nan ko kuma wala taghtarra karka rudu bi far'in da wani murna da abun murna da ya same ka karka rudu in wani abin murna ya same ka ka rubu tukunna fi duniya a nan duniya domin wala ta firija babu yayewa mutum ya samu an yaye masa kiliya komi kiliya gairul ijtihadi in ba ya ga ya tsallake siradi ba na lahiran nan duk wanda ka gani a duniya yana dariya yana hangale da baki bai san me yake gabansa bane in ba randa ka yace babu wani yayewa a gab an yayewa mutum komi successfulness ya samu kiliya a komi in ba randa ya ga ya tsallake sirati ba kuma ya sauka ya tsallake sirati lafiya ba matsala wannan shine karatu mu na baya ma'ana a gurguje kenan kafabil mar'i sai mu karanta kamar yadda muka saba har futba bismillah kafabil mar'i aran an tarahu kafabil mar'i aran an tarahu جهولا سائما راعيا لباطل جهولا سائما راعيا لباطل كفى عيبا بأل يلوي سريعا كفى عيبا بأن يلوي سريعا كفى عيبا بأن يلوي سريعا من الشأن الرفيع إلى انحطاطه من الشأن الرفيع إلى انحطاطه على المذموم من فعل حريص على المذموم من فعل حريص على إعداد مأدبة السماط على على إعداد معدوبة السماط ضعيفا واهنا في أمر دين ضعيفا واهنا في أمر دين من الخيرات منقطع النشاط من الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه أمرا ونهيا يشير بكفه أمرا ونهيا وينسى يوم يلحق بالفراق وينسى يوم يلحق بالف- بالفراق to sayyidina ali ibn al-husaini radiyallahu anhu wa ardahu yace kafa bil mar'i aran ya ishi mutum fa tsiraita ma'ana ya zama aibi a gare shi an tara ka ganshi jahulan yana mai jahilta na lamarin lahira ko kuma yana yanzu a matsayin jahili a addininsa babu abun kunya ga ɗan adam kaman wannan kafa bil mar'i aran aru iraita an gane iraita ta yi inare in ji fulani ko heɗi jim dojo ta yi inare nungi abu o laato annda diina maako ko seɗɗa e ɗum heɗimo koyɗe wato teƴƴinare kunyata ba karamin aibi bane ai ga mutum a ce wai bai san komai ba addinin sa in an taɓo ɓangaren boko ka ji shi wai shine profesuwa ne amma ko ko yadda za a yi kama bai iya ba akwai irin su billahi lalle profesa ne a ɓangaren duniya amma in ka zo maganan addini minti ishirin ba zai iya magana kan addini ba ta kowace fuska kuma bai san kawai ba addini amma in ka taɓo shi a ɓangaren duniya wayo a'a sai ya zaunar da kai kaza ya fara buga ma lissafi na ilimin da ba shi da wani fa'ida a- a lahira kana shiga kabari harafi ɗaya ba zai ma amfani ba harafi ɗaya ba zai ma amfani ba duk karatun da ake na boko da duniyar nan kowa ma ya sani dama in ma mutum ya ce ma shi wai don lahira yake karanta boko ƙarya yake kullum yana gaya muku ƙarya yake ha in lahira kake yi wa karatu tafi abin nan kano mana ko ko kuma zaria ko maiduguri ba yana nufin kuma jami'a ba ka je maiduguri ka sarki qur'ani lahira kake nufi babu wanda yake zuwa boko don ya don waye waye ya karanta ya iya lahira Mm, mm. babu ba ba ba bo- ko ina ne kuma duk mataki na boko ko s- primary kai ko s- nursery school kaga yaro an sa masu ito an samar matakan tsaro in gari ya waye kaga an goge shi a mashin fiyi ko an dauke shi a mota fiyi an tafi makaranta ma in ma ba za a kai shi na government eh, governmental school ba sai private school saboda me wayannan aka ji sa ido ana biyan malamai sosai saboda su tsaya su gyara tuwonsu koyar da yaro har ba a tuku hausa ma sai turanci wane ne iya yi dai da iya shege a ga matakan tsaro sosai a kan yaro a kan yaya wai fatun daga wuri ka tsaya wa ɗanka ya samu abun yi a duniyar nan don kan reni ya shigo kaza kaza kaza yaran ka kar su ce suna roƙo kaza duk wai duniya dai a ba za ka gana wannan matakan tsaron wurin harkan makarantar addini ba nan kam sai ya ga dama ku kore su su tafi lokaci ya ya yi yau ba makarantar boko malam su tafi islamiyya biyan kuɗin makaranta sai da haka in ana biyan ma kenan in na biyan ne sai da haka in na duni in na lahira ne na boko ko ba kai sama ma kan isa ka ce musu baka da kuɗi koro yaron ka ba ba ruwan su da kai me me ya dame su da kai dama kuɗi ake nema kawai kuɗi da kuɗi ake neman su dama ko haka su haka za su ka ce kuɗi sai da kuɗi da kuɗi ake neman kuɗi to don haka dai a takaice akwai irin su wanda jahili ne putu a lamarin lahira amma in ka tako shi a duniyance ya fara warware ba biology ko wani chemistry ko wani iya shege sai ka zama baki baki daji sai ka ji professor yana turanci yana wuraren mu student ana ihu ana ta furo yana ana ta haukata shi wabin layi lazi ana za su gina kokoko furo in yi warware wata matsala a kamar ihu sai ka ji ya ji kamar kansa zai bindiga amma da za ka daga aka na pro ina da tambaya sai ka gama jawo attention din mutane za a yi za a ɗauka ko wani definition ne za ka tambayi ko wani theory wani sai ka ce dalla pro na tambaya shin mace kamfin highlander ko musulmi ne ya rika yankewa ya yi sai ya dawo bayan minti ya yi minti uku yau gobe ya ɗauke jibi ya dawo gata wallah mai hukuncin ta ne addini da ke kaji nonsense ko an ce ma nan wurin wurin addini ne ha to tun da kai musulmi ne ba ran tambaye ka ba bare ka na pro gaba ɗaya shi ba wannan ya sani ba ɗigo bai sani ba ka ba shi alƙur'ani ya karanta ma baƙi bai sani ba a ya fara dogulgula maka harakan boko wayyo to wai zal mafuda su ne gaske nan an binne shi da ransa shi kam ya halaka magana ya kare kai kullum ba ka laluba kanka me ka fi gonan cewa kai a lahira ko duniya in kan ga duniya ka fi dan duniya ne kai to ka yi wa kanka fada tun baka mutu baka gyara kar ka shiga ayan da Allah ke cewa bal tusiruna alhayatad dunya bari suna fifita duniya ne akan me lahira Allah ce wa akhiratu ita kuma lahira khairun ita tafi alkhairi wa abqa ita tafi wanzuwa duniya in ka same ta yanzu za ta kare lahira ba har abada amma wai sun fi fifita duniya akan lahira bal tusirun alhayatad dunya in ji qur'ani kamar ka duba ba kamar yau aka sauki ayan nan kaga yadda ake ta faduwa ana tashi akan lamarin lahirar nan eh duniyar nan lahira kuma wai sai wani da wani su ma sun ba su da aikin yi ƙarya yake yi samu kuɗi alƙotan watsarwa zai ka kashe ƙarya yake duk rashin kuɗi da gari yake ta wani waye wani ya bar gidansu ya zo neman karatu ƙarya ne in ya samu kuɗi duk watsarwa zai haka haka ɗan duniya suke gaya mutum wanda suka rungumi lahira to jahulan kafabil mar'i aran ya ishi mutum abun wato aibi ya ishi mutum an tara ka ganshi ma'ana tsiraici kenan an tara ka ganshi jahulan ya zama ya wato jahili ko kuma ya jahilci lamarin lahira sa'iman yana mai wahala kullum ra'ayin libafi yana kiwo a wuka wato a kan ruwa ka ji duro da duniya kam ai ai han ko wala ko hanni shi kan kan kan wannan kan bai kama mai mai ci ba ba kan tudu ake yin kiwo ba wurin da yake da ciyawa ta tsiro da sauran ka zo ka killace ɗan dabbobin ka a kan ruwa ko ƴan raƙuman ka kaje wai wai kana jira wasu su koshi su koshi da mai da ruwa kai kanka kafan wato tambele kan kake duro dobiyan kam ko ka samu wani kori ka ce ka zo ba kan kan kori ba ha'uho ka ce wai nan za ka yi kiwo wato wasu kalmomi ne wanda a larabcin ka dube su hakika ne wani abu suke yanzu sa'imar din nan akwai sa'imatu ko akwai sa'imatu dabba da aka sake ta kawai tana zuwa kiwo don kanta kawai dore kiwo malla sa'imatu kenan jofa ga ingandura wodi ko kafa ga hannu mai take sa'imatu irin ka daure rago ko dabba a daure riya ana ba ta abinci a gida ba a kiranta sa'imatu amma yace sa'imatu wacce aka sake kawai sa'iman to ko shi ka zama ai ka lalace ai dore kiwon Allah ko mi kawai yanda kake so kake nan ma ai in dai ta nan aka dauke shi ma ka ga mutu ya lalace sannan kuma sa'imu yana daukan sa'ima sa'ima a larabci sa'ima me sa'ima kamar mutum wato ya zama ya kosa malla kosawa yana daukan haka raya makiyaya yana daukan makiyaya raya ra'i mai kiwo raya ra'i wurin kiwo annibat shi kuma ainihin kalman wato kaman wurin da ruwa yake fita wurin ruwa haka wanda saman ka duba duka ruwa ne kuma ainihin sa daga kalman istinbafi ne istanbafa ta ce wato rerayo abu istinbafi wato yana gaya muku ainihin kalmomin daga yadda suka samu asali ne to a takaice ya ishi mutum tsiraici an tsara ku ka ganshi ko kuma ya ishe shi aibi ka ganshi jahulan yana jahiltar lamarin lahira ra'iman yana mai wahala ra'ayin nibabi yana mai kiwo a ruwa ai shi kansa ya san bai kama mai ciwo a ruwa ka kafa'aiban bi an yalwi sari'an min ash-sha'n ar-rafi' ila al-itab kafa'aiban ya kishi mutum aibi bi an yalwi ya komo shari'an cikin gaggawa min ash-sha'n ar-rafi' daga lamari matsaukaki ya juya illa ifafi zuwa ga faɗaɗɗen lamari da kai ne kaza kai ne kaza da kai ake wa shaidan cewa kai kake nuna mutane ga abun da ya kamata su yi su bar kaza su yi kaza kawai sai aka ga wata rana kawai kana rike da karan wiwi da kuma kai kai ka tara mutane ma ka musu nasihu ka nuna musu Allah a kusa manzon Allah wane ne kawai sai aka ga ka lalace ka dawo ka faɗi kawai ka dawo cikin yan buga karta shi ne kafa aiban mutum ya isa aibi bi an yalwi mutum ya koma sari'an cikin gaggawa mina sha'anin rabi daga sha'ani lamari wanda yake maɗaukakin lamari ilan hifaɗe wato zuwa ga faɗaɗɗen lamari an gani zuwa ga faɗaɗɗen lamari an saba ganin ka a lamari na girma lamari na a zo a gani na ɗagawa a nuna da yatsa aka zo aka ganka ka lalace ka dawo shauri ka dawo lajore to ya isa mutum aibi shi ma kullum ana so mutum yana cikin sha'ani maɗaukakin sha'ani kar ya zama musamman a addinance ba ake magana nan ba wai a duniya ko a duniyance ma ai ba a so mutum a gani cikin lamari maɗaukaki ya zo ya fadi a gan shi al'amari ya yi burus kasa bai lantana a addini kan da fa aiban ya yi ta aibi bi an yalwi wato mutum ya koma sari'an cikin sauri gagga mina sha'anin rafi'a daga lamari maɗaukaki nagari ilar hitafe zuwa ga wato lamari wanda yake faɗaɗɗe an gane da yana ayyuka masu kyau yanzu ya dawo yana miyagun ayyuka a ga an faɗi yayi so kar mutum ya zama haka alal mazmumi min fi'l al haris ala i'dad ma'dubat as-simat wato harisun shine fa'il mutum ya zama harisun mai kwaɗayi alal mazmumi min fi'l ya koma mai kwaɗayin abubuwan zargi na ayyuka duk aikin da Allah ya zarga ya ce baya so shi kuma shi yake wa'ayi in ka zama ka yi to ai abu ya lalace ai mutu ya lalace ai asara ya zama harisun mai kwaɗayi alal mazmumi min fi'li na dukkan aiki abin zargi shi kawai yake kwaɗayi shi kuma zina ne sata ne kariya ne duk wani aikin da Allah ya zarga ya zargi masu yinsa ya zama baya son a yi shi shi kuma shi kadai yake kwaɗayi baya kwaɗayin yin aikin kirki kawai abin da yake yi shi ala i'dadi ma'dubati simafi in kana so ka ga gwanin tansa za ka shi kullu yana kan ala i'dadi kan tanadi da tattali na ma'dubati simafi wato dining table irin wanda aka aka yi shumfuda a kansa mai kyau wanda za a na ajiye abinci kawai ana taka kawai bayi da wani tanadi in ba yadda za a harkanci kawai in ya hamdu kawai nderanga akayankoka to kombengida mudumbu busu busu ko gagal cikin commitment ya za a yi nderanga akayankoka da kowa ne wani gudun lahira ya za a yi a samu yadda za a zo a haɗa abinci iri-iri ba duba daga adabul abinci salima artimas kuma abu ne wadda ake shimfiɗawa a kan dining table abin da ake shimfiɗa a ɗaura abinci a kai ɗin irin wani shimfiɗa ko leda ko wani abu ne wanda saboda kar wurin ya lalace an gane ma'adubatu simadu kawai shi kan aikin kenan akushi wanda za a gyara ya shimfiɗi a kansa ɗaura abinci shi bai da wani aiki in ba wannan ba ta a zo kawai ta ci kullum dare da rana nyamdu alal mazmumi min fi'lin harisun shi kullum yana kwaɗayi ne a zuwa bisa ga aiki wadda yake abin zargi wanda Allah ya zargi masu yin sa kullum shine kudayin sa ala i'dadi yana bisa tattali ko tanadi na ma'adubati simafi na akwashi ko akwasai wadda suke abin gyarawa aka yi abin yi wa shimfiɗi a kansu don a ɗaura abinci a cikin kugar mako kenan ba'iban wahinan fi amri daidin min al-ghairati munqati'in munqati'an nashadi ba'ifan za a gan shi ya yi wato rauni wayinan yana mai baya-baya da lalaci bi amridi ne a cikin dukkan lamarin addini kan inda lamarin addini ne za a gan shi ba'ifan a wahiran yana mai rauni da kuma lalaci baya-baya fi amridi ne a cikin dukkan lamarin addini ba za a gan shi a gaba-gaba ba munqadi'an nashadi za a ganshi mai yankakken nashadi ne bayi da nashadi ko kaɗan min alkhairati a cikin aikata ayyukan alkhairi kan ko kaga yana yi ma to sai dai yayi don dole ba wai a cikin nishadi yake yi ba munqadi'an nashadi yana mai yankakken nishadi min alkhairati wurin aikata ayyukan alkhairi ko da wasa baraka yana yin su cikin haba-haba ba in ka ga ya rayuwa to don dole ko don suwa da suwa da duka suna yi bayan da iya shi ma sai ya tashi ya shiga amma dai a cikin jiki a mace inda ake alkhairi ne amma in na shashanci ne a bawa harisun ailan kamar alal mazbumin fi'li sai dai kawai tanadin akwashi wanda aka yi fuda yashiru bi kaffi yashiru bi kaffihi amran wa na'yan wa yansa yawma yulhaqu bil fitrat bil fitrat yushiru za ka ga yana ta nuni saboda girman kai da yake da shi sai dai ta nuni kawai bi kafi da hannunsa amran wa nahaya wurin umarni da ne wane a yi kaza wane ku bar wannan abun karku wane kaza kaza yana zaune bare ta ba sai dai ishara da hannu kawai hanni da umarni kawai ko gashi mawai yushiru bi kafi amran wa nahaya sai nunawa da hannu ba ya tashi ya yi abu ba komin kaɗaɗin abu takalminsa wannan zai ce kai wane ɗauko min takalmin nan ya nuna wa za su can a can bai komin kaɗaɗin abu ba sai dai ya ba da umarni da ɗan wani kawai wani wodin deho iri mako wodin gorko iri mako shi ba zai komin kankanta abu wani ya tashi ya yi ya zama ka wani mutum shi ma gashi nan dai ya yi wani abu ɗan waji kawai sai dai umarni kawai macon to ɗan ɗan mako kalki kawai in dai yaro yana kusa da shi ya bomu ya shiga uku komin kankanta abu sai dai kawai ya yi umarni a shi ba zai taɓa yi abu ba kar ka zama haka wallahi a ga ka tashi za ka yi yara ɗin na kan ko ƴaƴanka ko barorinka su tashi da gudu su kama ma ya ma akan wai kai komi har suna tsoron su zauna kusa da kai dole za a yi ta zagin kace kai wani ai ka zauna kusa da shi ka gurin ai ka sai ka ce wani abin nan alkali alkali shi ne sarkin aika har yan aika yake da su suna zaune kawai suna jiran ta dan ina da aika yana nan yana zaune shi to haka wani ya zauna wallahi to karka yadda ka zama haka ka zama mai nishaɗi a cikin lamuran alkhairi ka tashi za ka yi a kama ya fi akan kana zaune sai dai ka bada umarni ai ta zakin ka in an- in ka bar wurin wayan sa yau mai haƙo bil firafi amma alhali sai umarni yana zaune sai umarni da hani da da nuni da da hannu wayan sa alhali ya manta da yau mai haƙo ranar da zai haɗu bil firafi da marigaya saboda su riga sun mutu ya manta da ranar da zai haɗu da marigaya wanda suka riga sun suna lahira wanda ya san zai haɗu da suka zai tsaya ya aiki ba zai lalace ba amma ya manta da shi yasa sai haɗu da su su wane su wane da suka mutu a garin ku a angon ku a gidan ku a ƙasar ku duk za ka je ka tanda su to ya manta wannan ranar wayansa ya manta yau mai haƙu ranar zai haɗu da wato bilfiratsi da marigaya za ka ji ma'aiki alaihi salatu wasalam yana ta ana fara ɗuko alal hauri ko ne zan riga ku zuwa kan Allah kausarata sai ya zama kowa ya taho ya biyo ni yanzu ya sha Allah samu na cikin masu sha fara uku shine to yaya yayi go dama na ga muku akwai uzuri yau bari mu bi dai sama sama kafabil bari aran ya ishi mutum fa tsiraituwa ko aibi an tarawo ka ganshi jahulan yana mai jahiltar lamarin lahira ko kuma yana jahiltar addinin da'iman yana mai wahala ra'ayin nibati yana kiwa kan ruwa gaba aiban ya isa aibi bi an yalwi da ya juyo sari'an cikin gaggawa mina sha'anin rafi'i daga lamari mafi ɗaukaka idan da faɗi zuwa ga lamari na ƙasa na wato kaskantacce faɗaɗɗe faɗaɗɗen lamari ma'ana daga ayyuka na gari na, na, na salaha ya koma aikata ayyuka na barna ai mutum ya lalace ne ya ishe shi kuma aibi alal mazmumin fi'lin harisun shi ba mai- harisun mai kwaɗayi ne alal mazmumi bisa aikata abubuwa na zargi min fi'lin wato ay- ayyuka da Allah yake zargin mai mai yin su shi wa- nan ya nan ya fi korewa ala idadi ma'dubatil ma'dubatil simafi ba inda za ka gan shi ba sai eh, da kokari sai wurin ta- tare na akwas- akwasai wa'inda aka yi wa shimfiɗa aka ɗaura abinci a kai a zo a ci kawai abincin ya hannu kawai nan ya fi kokari shi kan bisa tanadi ala idadi bisa tanadin inda ya fi korewa shine bisa tanadin ma'adubati simafi akwasai dining table kenan haka wadda za a ɗaura abinci a kai wadda aka shum- mai shimfiɗa daifan yadda wato za ka gan shi mai rauni ne shi wahidan mai baya-baya ne shi an gane mai baya-baya lalaci kenan fi amri dini a cikin dukkan lamarin addini kan fara gan shi gaba-gaba ba mun kadi mun kadi an nishadi za ka gan shi mai yankakken nishadi ne min alkhairati a wurin ayyukan na alkhairi kan ko da bara gan shi da cikin nishadi yana yin aikin alkhairi ba sai dai kawai don dole a kusala cikin lalaci mutum ya zama haka ne halinsa ya yi asara shiru bi kafi za ka ga yana nuni da tashinsa da hannunsa amran wa nahya wurin ba da umarni da kuma hannu kai kai kul ko don wali ba babu mata ko ya ko o nyallai don sai dai umarni ka kai da da yina zo da wani ta kwanta eh yina ayi ayi dungo ko huta amma don don tikki sai da rawani to wa yanzu ya manta da yau mai haƙu ranar da zai haɗu da ranar alkiyama kenan abin nan yulhaqu bil firafi ranar da zai haɗu da marigaya to wannan shine ka- ya karatun mu na yau kenan mun yi shi a gudu da tattare tattare da tattare shi kawai a dunkule shi sai na wani kawai insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك muna da gayya ko babu akwai yau tunatarwa bayan ishi na safe na yanzu wanda za mu gabatar abin nan kenan suna akwai kuma walima da daddare sai a gayyaci jama'a ba wai karatu ba ne kawai an gane bayani a gayyaci jama'a sosai muna da walima da daddare ta takaitaccen majalisi haka wadda bayan mun gama karatunmu na dare insha Allah za a yi ta na taya ɗaya daga cikin murna na wani baiwa da Allah ya bashi so wannan kenan insha Allah sai kuma tunatarwa zikiri gobe da dare a nan inda za mu je raɗin suna gadan audu ba a gale gidan mala abdullahi mai lalle in an yi sallan isha'i kenan bayan cin abinci akwai zikiri da daddare nan ma kowa dai ya zama wakili wurin ya da mana gayya a wuraren da'irorin insha Allah tunda ah, babin wakilci ne za a yi mana- a yi mana gayyar da Allah wannan kenan sai kuma jiya ya ya gaya mini mutanen yankin can wuraren su sun gaya mai wai ko ran ladi suna so su kawo mm, mm, ziyara wai to kaga nan ma dai in har ya tabbata yace in har akwai uzuri ba wani abu ya gitto za su gaya masa yau amma dai sun yi niyya kan hakan wai za su kawo ziyara to shi ma dai watakila in lokacin ya yi sai a kira mutane a zuwa gaggaisa da su tunda yawanci ban- ba ma yin taurari ko kan banda ranan da muka je wancan wani ina gaba taɓa zuwa da ku wannan tsohon ba amma kuma na kan shiga ba shekaru wa nuna sosai amma dai ba ku saba zuwa